الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam iyalan gidansa da duk waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama muna cikin wannan masallaci a wannan rana ta 24 ko yau 24 ga watan Ramadan a shekara ta 1447 wanda dai kirgen kuma 13 ne ga watan March 2026 muna cikin wannan masallaci na al'afat a wannan anguwa mai albarka anguwar nasarawo a wannan masallaci na al'afat muna cikin suratun nisa muna suratun nisa jiya mun kammala tattaunawa kan wallada ne ya ati yani haminkun fa'azuhuma a hukunci na can baya kafin a soke idan mace da namiji suka yi zina to an ba da dama a yi ta cutar da su da baƙaƙen maganganu fa in taba in Allah ya sa suka tuba wa aslaha suka gyara fa aridu anhu ba to sai ku rabu da su domin tuba tana kankare tana goge duk abin da yake baya tana mai da mutum sabo inda yayi tuba mai kyau mai ahlari ya gaya mana sharuɗan tuba annadamu alama fata anniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sai sharadi guda ɗaya da malamai suke karawa idan haƙƙin mutane ne a mayar musu wannan an fada mana haƙƙoƙin Allah ne to bayan ka cika sharadi in haƙƙin mutane a mayar musu to Allah subhanahu wataala yake cewa in suka tuba a daina musu wannan abu domin shi Allah inna Allah kana tawwabar rahima Allah mai yawan karban tuba ne mai yawan rahama ne ga bayinsa rahamarsa ta wuce duk inda ake tsammani tubansa ta wuce duk inda ake tsammani rahama kasa ta aka yi kashi 100 ubangiji ya rike kashi 99 ya ba mu kashi ɗaya aka raba shi a duniya gaba ɗaya dabba da zaka ga za ta binnan kasa ta kaɗanta wannan duk a cikin wannan rahaman ne uwa da take ɗaukan ɗanta ta sa a jikinta duk wannan rahaman ƙwaya ɗayan ne shi kuma ya rike 99 kisa aljanna tana nan tana ajiye ubangiji kullun yana sawa ana share hanyar ana cire kaya wuta kuma kullun akwai waɗanda suka tsaya in ka zo za su mabulala su ce ba za ka shiga wutan ba haka fa muke zaune kisa in ka ga mutum ya mutu ya shiga wuta to asararsa ta yi yawa sai ka yi kuskure ɗaya a rubuta in kai lada ɗaya a rubuta goma in kai kuskure ɗaya a rubuta ɗaya in kai lada ɗaya a rubuta goma duk fadan kar a shiga wuta ne to saboda Allah shi mai tukarban tuba ne Allah ka yafe mana kurakuran mu to shi yasa sai Allah yana gaya mana yanayin tuba din kuma yanzu a ayin da zamu shiga yaya ake tuban yaya ka'idar tuban wace tuba ake karba wace ce ba a karba na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما نعم Allah subhanahu wataala sai tunda yayi maganan wayannan mazinata din sannan Allah ce inna Allah kana tawwabur rahima Allah subhanahu wataala mai karban tuba ne kuma mai rahama to sai na ga mana yaushe ne tuban za ta yi amfani sai Allah subhanahu wataala ke cewa innamat tawbatu ala Allah lalle ita tuba ta wajen ubangiji karbabbiya din lilladina ya'maluna su'a bi jahalatin shine ga waɗanda suke aikata mummunan aiki saboda wauta da wauta da rashin sanin girman Allah sai su je su yi sabo wannan jahala abinda ake abinda ya dace ka fassara shi kenan jahala shine wauta da sakarci da rashin sanin kimar ubangiji sun bai tubu na min karibin sannan kuma sun da sun samu wauta har suka saba wa Allah ubangiji mai girma din nan ya baka ci ya baka sha ya suturta ka ya baka dukiya ka fita kasuwa ka samu ai in ba wawa ba waye zai saba wa mai irin wannan ko a duniya mai gidanka da zai saba maka aiki ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza to in ba wawa ba babu wanda zai ki masa biyayya to shine bi jahalatin din nan sun mai tubuna min karibin sannan kuma su tuba da gaggawa ma'ana kusa ake nufi to shine su tuba da gaggawa fa ulaika yatubu Allahu alaihim wayannan lalle ubangiji zai karbi tuban su wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima ya san abin da hikinkimin da suke ciki to nan gurin inna matawbatu ala allazina amaluna su abi jahalatin ya za a ce mutum ya sani kaifa yakunu aliman bil hukmi wa ma zalika yusamma jahilan yaya abu yaya kasan hukuncin aiki amma kuma ya za a kira ka jahili me yasa haka to shine sai malamai suke cewa amsa akan wannan ta abubuwa guda biyu ne jahalun bil hukumi ay la ya'rifu anna fi'l haram wannan ya aikata bai san cewa aikin ma haramun bane wa hadha laysa huwa al muradu fil aya galiban wannan ba shi ake nufi ba wanda bai san aiki ba haram bane wannan ai hukuncin sa daban ai Allah ba zai kama shi ma abin da bai sani ba kamar sabon musulunta da ya musulunta ya je ci gaba da shan giyansa sai da aka zo aka same shi sai ce wallahi shi ai ya dauka in ya musulunta zai ci gaba da shan giya kaga wannan ba shi muke magana ba kaga wannan yayi sabo da jahilci to ba irin wannan jahilcin muke magana ba to jahilcin da ake magana shine jahalun bi haqiqatil aqiba wa azmatil mukhalafa in ka tambaye shi zai ce giya haramun ne giya haramun ne amma ya kasa hararo irin zunubi irin abinda Allah zai masa shi fa ya san bai kyauta wa ubangiji ba ya san lallai haduwa da ubangiji ma babu daɗi ga irin wannan aikin amma ya yi sakaici da girman zunubin girman abin da za a yi masa zuciyarsa da son zuciya ta kasa kawo girman Allah ya ci gaba da sabon Allah wanda galibin sabo haka yake to wanda ya sabo da irin wannan sannan ya ci da girman Allah ya tuba da gaggawa shine bi jahalatin dai har ma ana cewa dukkan zumni da mumini zai aikata ai bi jahalacin ne lalle ya san haramcinsa amma kuma sai zuciya ta gafala da girman Allah ta rena Allah ta zama ta mai da shi wawa saboda iya rena ubangiji ne malamai suka ce in zaka iya zunubi da sharadi guda daya duk sabon duniya an yadda ka je ka aikata shi kuma ba za a kama ka da shi ba ubangiji ma ba zai kama ka da shi ba kowane zunubi ne amma da sharadi kwaya daya tak da shan giya da kisan rai da zina da liwadi duk in zaka cika wannan sharadin ka je ka yi kuma kuma babu lai babu babu laifi akai ka kuma Allah ma ba zai kama ka ba in dai ka cika masa sharadi aka ce yaya ne shine ubangiji malamai suka ce ka je ka nemi gurin da zaka yi Allah bai ganka ba zai yi babu inda zaka yi Allah yana ganin ka to kenan ya zaka yi yanzu babban mutum in ka san baya son abu ba za ka yi a gabansa ba to bangiji fa yana kallon ka za ka yi barnan in shan giya ne yana kallon ka in liwadi ne yana kallon ka yana gurin al'ubangiji wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa qad ahata bi kulli shay'in ilma ba abin da yake buya la ya'zubu an al-ilmi miskala ko kada ba wanda yake shiga duhu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulmatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala illa huwa aynama amma kaje kai zunubi a haka to iyaka jahili na karshe kenan jahili na karshe kenan to wanda yake cikin irin jahilcin nan ya tuba da gaggawa zuma ya tubuna min qaribin abdullahi dan umar ya kawo hadisi wanda imam tirmidhi da ibnu majah suka rawaito shek albani ya ce hadisi ne ingantacce ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah zai karbe tuban bawa matukar bai zo magagen mutuwa ba bai zo gargara ba to in ka irin wannan tuban Allah ya zaɓe ka Allah ka zaɓe mu ka sa kafin mutum wai tuba karɓaɓɓiya ya ubangiji fa ula'ika yatubullahu alaihim wannan Allah yana karɓan tuban su kana Allahu aliman hakima to wannan sai aka faɗi wanda ake karɓan tuban su shine wanda suka yi nadama suka dawo zuwa ga Allah suka fita daga zunubin suka yi shirin ba za su koma ba suka doge akan bin Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna to sai Allah ya faɗi wanda ba za a karɓi tuban su ba walaisati tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati lalle fa tuba ba a karbanta ga waɗanda suke yin zunubai manya duk da cewa mun fada al-israru ala as-sagha'ir ko kalkaba'ir watta'ibu ala al-kaba'ir kamar la dambala tuba ga manyan zunubai kamar ba zunubi bane dogewa kan aikata kananan zunubi wai kana ganin su kanana ne shi kuma da kai da mai kaba'ir duk uwarku ɗaya ne al'israr al'adabbi musiba ka hau kan zunubi ka ji baka jin komai kana yin abin daga dama babbar masifa ce to sai Allah ke cewa waɗanda suke yin asayyat hatta su ki tuba wa'azi ya zo su ki wanda yake nuna mana wajibcin bakinka kullun ya zama yana istighfari yana neman tuban ubangiji kana tuban kana cino kurakuranka kana saka su kana yin nadama kana shiri kuma na nisantan wannan abu to walasati tawbatu allazina amaluna sayyiati lalle babu tuba ga wanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara ahaduhumul maut har sai mutuwa ta zo musu ana shirin cire ransu sai ya tuna saban sai ya tuna yanzu kan zai hadu ga ubangiji qala inni tubtu al'ana sai ya ce yanzu ina tuba Allah ka yafe min Allah ka zalaba duka wannan tuban ba inna Allah la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughayyir Allah Allah yana inna Allah yaqbalu tawbatal abdi Allah yana karban tuban mutum matakar bai zo mutuwa ba to haka irin wannan tubar na musulmin ko da musulmi ne fa na musulmin da yake tuba har sai da ya zo mutuwa sai da al'amari suka cushe masa to walallazi ne mutu da hun kufarun kai irin tuban sun kamar tuban wanda ya mutu yana kafiri ne kasan kafiri Allah ba zai karbi tubansa ba wuta zai shiga haka Allah subhanahu wataala ya faɗa law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu ba a karban tuban kafiri habitat a'maluhum aikin su a rushe yake to wa'annan kamar kafiran da Allah ba zai gafarta musu bane ulaika atanna lahum azaban alima wa'annan an tanada musu azaba mai girma to sai muka kammala da wannan gaba din sai kuma aka shigo wata sabuwar gaba na wani abu da ake aikatawa a jahiliya shine idan mutum idan mutum ya mutu matarsa ma gadonta ake yi to shine Allah zai kai ga mana wannan aya din mu shiga wayannan hukunce hukuncen kuma ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha na'am يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله سبحانه وتعالى كتوى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لندفق إيماني لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها lalle bai halatta ba a gare ku haramun ne a gare ku ku gaji mata tilas mataye wayanda mazajinsu suka mutu ku gaje su dan dole wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna kada ku hana su aure kada ku takura su ku hana su aure dan ku kwace wani yanki na abunda min ba'di ma atitumu litadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna ku kwace wani abin da kuka basu wani abin da suka mallaka illa ya ce na bifahishatin mubayyana ko kuma mubayyana mubayyana in a wajen mu ko shi kuma a wajensa mubayyana ibnu kasir ne ko a ibnu kasir sai dai sun zo da alfasha a sarari a bayyane ubangiji ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf tunda an hana ku ku gaje su su zama property to ku zauna da su da kyautatawa ku mutunta su fa in karitumuhunna in ma kuna kyamar su fa sa an takrahu shay'an to lalle da yawa wani abun ana kyamansa wa yaj'alu fihi khairan kathira kuma ya zama akwai alkhairi da yawa a cikin sa sababin saukan wannan ayar an ji dai ba a data a dungule sababin saukan wannan ayar abdullahi dan abbas a hadisin bukhari yake cewa Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha ya ku wadanda kuka imani Allah ya ya la yahillu lakum bi halatta gare ku ba ku gaji matayen yan uwanku matayen iyayenku wani fa har da har da yana gaje matar ubansa kuma ta zama matarsa ya aure ta ya dauke ta ba aure ba bai dauke ta kawai to wannan ayar sababin saukanta yake cewa kanu idza mata rajulu ya kasance idan mace nan mutun ya mutu kana awliya'uhu ahqqu bi imra'atihi to matarsa ma ita shi waliyin shi yafi cancanta da matar in sha'a ba'dhum tazawwajaha in yaga dama daga a cikin su wani ya ce to dauke ta kawai kai ka aure ta wa in sha'u in sun ga dama zawwajuha su nemi wani can su aurar da ita wa in sha'u lam yuzawwijuha kai sun ga dama haka za su ajje ta hatta mutu ba aure su ba sa so ba za su ba wani ba kuma haka za ta yi ta zama sai su zauna da ita fa hum ahqqu biha min ahliha su suka fi cancanta da ita fiye da ta koma gidan iyayenta an gaje ta ai ta zama property fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauko ta haramta wannan abu jahiliya ne shi yasa abu umama ibn sahal ibn hunayf yake cewa lokacin da abu qais ibn al-aslat Allah ya masa rasuwa ɗansa sai ya zo yana so ya auri matar uban ku duba ku duba kazanta haka annabi bai zo ya samu wannan kazantar amma duk sai da ya wanke su wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadakum minha ya fitar da su daga wa'idan kazantar kazantocin nan wa kana lahum zalika fil jahiliya dama a jahiliya ana haka fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wani ayar to kun ga nan ma ga wata munasaba duk da cewa isnadi ne mursali yana da matsala isnadi yana da matsala isnadi amma athar da suka zo da makamantan irin wannan bayanin kamar tana ƙara sharki ne da tafsiri ga ayar sai Allah ya saukar da la yahillu lakum an tarithu nisaa karha lalle haramun ne a gaci mace a yi mamaya ga mace na dole to kamar da muka faɗa shine sababin saukan ayan ma'anarta ahlul mayyit fil jahiliya yan uwan mamaci a jahiliya yarsuna zawjatahu kama yarsuna malahu suna gadon matarsa kamar da suke gadon dukiya fa yahbisunaha wa yamna'unaha min az-zawaj sai su hana ta aure shine Allah ce wala ta'dhuluhunna ku kada ku hana su yin aure fa hatta tafdi nafsaha aw tabqa bila zawaj har sai ta kawo kudi ta fanshi kanta shine wala ta'dhuluhunna karku hana su aure litadhhabu bi wa'di ma atitumuhunna dan abin da mamaci ya bar mata ku kwace dan abin da ake ga za a bata gado ko kuma sadaki da aka bata duk koyi mamaya a kansa ku kwace ibn kathir yana ƙara fassara mana ayi yake cewa kanu fil jahiliya idza mata ar-rajulu in mutun ya mutu alqa waliyahu thawbahu ala imra'atihi shikenan sai ya ɗebo alƙawalijuhu saubahu alamra'aji sai ya ɗebo dukiyoyinsa kayansa sai ya miƙa wa matar mutumin yanzu an canja kenan yanzu kina karkashi na fa in sha'a ta zawaje ha bi gairi maharin in ya ga dama sai ya aure ta ba tare da sadaki ba kaga in wani ne zai aure ta zai ba da sadaki to shi kuma ya tafi litathabu bi ba'di ma ataytumuhunna kenan wa in sha'u zawwajaha ghayrahu wa akhadha maharaha ko kuma ya aurar wani amma ya kwace sadakin wala ta'dhuluhunna tadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna to ibnu jarir at-tabari yake cewa la yajuzu lakum an tahbisuhunna yana fasara ayan bai dace ku rike mata ba wa tamna'uhunna min min at-tazawwuj hatta yaftadina minkum ku hana su aure har sai sun je sun nemo kudin da za su fanci kansu sun zama kamar bayi fal islamu algha hadha adh-dhulm musulunci ne zai sai kore wannan zalunci wa athbata lil mar'ati haqqaha fi ikhtiyari zawj ya ba wa mace haƙƙinta kenan yanzu duk wasu yan human rights matsiyata marasa kan gado da za a zo ana so a canja doka ta musulunci su koma musulunci su san musulunci ne yayi wa mace gata da macen property ce da macen kwaba ce shirme ce amma musulunci ya nema mata irin wannan haƙƙin yawwa ma'ana wala ta'dhuluhunna abinda ake wala ta'dhuluhunna ai almanu wat tadhiq ku takura musu ku saka su cikin kunci shi yasa imam al-qurtubi yake cewa la tamnu la tamna'uhunna min az-zawaj kar ku hana su aure wala tudayyiqu alayhinna fil mu'ashara kar ku takura musu wala ta'dhuluhunna kine fassara ta'dhuluhunna shine a takura musu yawwa litatarruhunna ila an yaftadina anfusahunna bi radd ba'd al-mahr dan ku takura musu har sai sun fanshi kansu ma su ba ku kudi su fanshi kansu shi yasa imam sa'idi da yazo karkashin ayin yake cewa annahyu wannan hanin yashmalu kull kull suwar al-idrar bil mar'a li ajli akhdh shay'in min maliha to kaga shi dama imam tabari imam sa'idi yana da wani approach da yake hada maganganun malaman tafsiri sai ya fito da resolve kuma yana yana generalizing to yanzu sai yake cewa wannan ayar ta sauka akan duk wani wanda zai takura mace ne ta yadda har sai an je lokacin da za ta ce ni kan takuran nan zan biya ka ka rabu da ni a har a tafi kul'i kenan ka takura ta har aje aje maganar kul'i ko da ba ta jahiliya ba ko da a yau in zaka takura mace har aje kul'i ka shiga karkashin wannan ayan cikin haramcin nan in bata maka baka sake ta zamu zo mu zamu zo aya ta gaba wa in aradtum istibdala muna gama ayan nan ma zamu shiga wannan aya ne to shi sa wannan ayan ta zo don ta bata barnan jahiliya guda uku ne barna na ɗaya gadon mace da ake yinta a gaje ta barna na biyu takura mace ta yi auren dole kun ga a musulunci babu auren dole an samu annabi ya raba barna na uku takura mace har a sa ta yadda sai ta fanshi kanta musulunci ya zo rusa wa'annan abu babu su sau da haka musulunci sai ya kawo substitute sai musulunci ya kawo wani canji sai ya ba wa mar'a shaksiya mustaqilla ya ba wa mace full freedom na zaɓi ta yadda sai ta zaɓo mijin da take so ko iyayenta za su tilasta mata ba za a yi haka ba sannan haramun ne a tilasta ta ta auri wanda ba ta so sannan haramun ne a karɓi gadonta sai da izininta wa'atun ai mun karanta bai ko wa'atun nisaa sadaqatihinna nihla mun karanta ba za a biya mun tattauna imamu malik allah ya masa rahama a fatawansa yake cewa ya halatta mace bayan malamai sun yi fatawa ya halatta mace ta bada sadakinta ko da miji aure zai da shi ko ya halatta ta bayar bayan an ta karba an yi aure ya halatta ta kyautar da sadakinta wa miji imam mali yake cewa banda budurwa budurwa ba za ta yi ba sai da haƙƙi sai da bangaren waliyinta amma dai yana nuna tana da wani autonomy na karan kanta kenan ko yana nuna tana da haƙƙi nata ne budurwa karma mahaukaciya to na hudu sai Allah ya haramta auren matar uba kun ga ai a can ubanka zai mutu ya bar mata ka ka dauke ta Allah ya hana shi yasa ayin da zamu samu a gaba wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i zamu same ta a gaba to akwai fa'idodi na fikihu mace ba dukiya bace mace ba property bane mace mai tsada ce ba a auren dore ba a takurawa mace mace tana da haƙƙi full haƙƙi sai wanda musulunci ya tokare ta saboda shi musulunci yana da hikima ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarisu nisa haqqaha ya kun dauka imani haramun ne ku gaji ku gaji mace an tastahwizu ala zawjati man mata min aba'ikum ku yi mamaya a matan waɗanda suka mutu na iyayenku ko na kusa da ku ka annahunna min jumlati tarikatihim ku dauke su kamar gado ne wadalika ka an tuzawwijuhunna kamar ku aurar da su aw tuzawwijuhunna li ghairikum ko ku aure su ko ku aurar wani aw tamna'uhunna min azwaj ko kuma ku hana su aure sai Allah ya ce wala ta'dhuluhunna tathabu bi ajma'atihunna yahrumu alaykum an tudayyiqu ala azwajikum fil isra wa taqruhunna haramun ne ku takura musu ku kai su karshe litalji'uhunna ila iftida har ku kai su lokacin da za su su su fanshi kansu wannan kun ga shi ma abin nan masu almuharrar na babban tafsiri din nan sai suka tafi akan aya general ce abin da ke faruwa a jahiliyan a yanzu ma karka takura mace har sai an je cewa to ki bayani kayana ki bayani kaza ki bayani kaza zamu zo aya ta gaba an baka wani wani abu daban in bata maka ba ka rabu da ita ka sake ta illa ayyatina bi fahishatin mubayyina ay yahillu lakum ayyuhal azwaj ya halatta a gare ku adlu zawjatikum wa diraru bihinna bil adli ku takura musu ku cutar da su ta hanyar adalci idza waqa'na fi zina aw an-nushuz in ka samu matarka matar da ka auro ka kawo ta gidanka sai ka samu fasika ce sai ka samu marar mutunci ce sai ka samu bata kame kanta sai ka samu tana taba maka kibar ka haƙoƙin aurenka to nan gurin ba laifi bane ka bi ka bi tactics na takura mata dan yanzu ba za ka auro banza ka kashe kuɗi kuma ta fita da kuɗinka ta je ta ci gaba da barna bayan ta ci amanan aurenka a nan gurin ka takura maka a biya ka kuɗin aurenka sai ka sake ta ta je ta ci gaba da fasikancinta illa ayyatina bi fahishatin mubayyina kenan shi yasa hatta yafdina anfusahunna minkum bitanazuli an ba'di huquqihinna kal mahari min ajali an tufariquhunna haka malamai suka fada in dai mace shu'uma ce marar mutunci ce to kai ma in ka zo rabuwa da ita a nan gurin ba za ta zo ta maka rashin mutunci dan ta tafi da kuɗinka ba kai an hana ka karka takura ta abinda ka bata ka karba to amma in ta zo da rashin mutunci ka bi ta yadda za a mayar maka da kuɗinka ko dan ka auro wata shi yasa a can cikin suratul hashri suratul hashri aka yi maganin cewa in mace ta ƙi zama da ƙarƙashinka to za ta koma wajen iyayenta su dawo maka da sadakinka alarma za ka yi tuna ayin alarma za ka tuna mana ayin suratul hashri in kuma ku ne in kuma ehe yawwa na ramma eh bana walladhina yudhahiruna a ba tambaya da zakai ba karanta zakai
walladhina a a a ba maganar ziharin ba hashir ne ce maka hashir ka koma ka koma ka koma ka koma mujadala mujadila suratul hashri an yi maganan kafirai an fidda su ko la hunna hillul lakum wala hum yahilluna lahunna eh mumtahana afwan mumtahana to karanta mu يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ya ya kodan da kuka yi imani idan ya kai annabi idan mata suka zo muku muhajirat daga garin makka an yi an yi band dama an yi wani wani agreement in maza suka zo ba da izinin yan maka ba a mai da su amma in mutanen madina suka tafi yan makka nan ko ba za a dawo da su ba ga zalunci ga annabi to sai Allah ya ce to annabi tun da ka yarda da hukunci amma banda mata in mata suka zo daga makka ka musu jarrabawa in ka gane imani ne ya kawo su madina to su ba za ka mai da su ba ko da sun bar iyayensu famtahinu hun ehe Allahu a'lamu bi imanihin Allah subhanahu wataala yana sane da imanin su in sun faɗa kai kai aiki da zahiri in ma akwai ƙarya a zuciyarsu Allah ya sani ehe
فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا kun ga abin da Allah ya faɗa wa atu umma anfaqu tunda matansu yanzu sun bar su sun gudo gurinku kuma kun gane mata su kafirai ne amma wa'annan kuma suna da imani to ata umma anfau ko kumer wa wa'ancan sadakin su da suka basu koda na jahiliya ne ehe wala junaha alaykum an tankihuhunna idha ataytumuhunna ujurahun to nan kuma wala junaha alaikum to can gaba sai aka yi magana wala tamsuku bi ismil kawafir sai aka ce nan wala tamsuku bi ismil kawafir in dai kafirai ne suka ki imani to ku kora su gida amma sai aka ce kuma a mayar muku da sadakinku tunda sun yi muku rashin mutunci sun ki karba har wani aka ce fa aqabtum fa anfiqu alaihinna ko in suka gudu suka ki wa kafiran su isu dawo muku da sadakin ku aka yaki kuka samu nasara fa anfiqu alaihinna mu'mine ku mayar musu sadakin su wannan shi tace kaida in rabuwan aure na rashin mutunci ne babu mutuntawa mace ce ta jawo wa kanta ta kira wannan to karka bari a rabu sai an mayar maka da sadakin ka wannan shi ne ake ta magana a wannan aya din to sai Allah subhanahu wataala to wannan shine ma'ananta a gurguje wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira wa in aradtum istibdala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytumuhunna آتيتن إحداهن قنطارا وآتيتموهن إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا sai muka shigo wata hukunci tunda dan an ce wala ta'dhuluhunna kar ku takura musu ta yadda har sai sun biyar muku da sadaki har sai an yi kaza sai an yi kaza ko kar ka yi wannan in mace bata maka ba baka gamsu da ita ba ka canja ta haka qur'ani ya gaya mana amma ba sai ka je ka zalunce ta ka takura ta musamman idan ka fahimci ba ita ce take so ta rabu da kai ba wasu abubuwa ne na kai da baka gamsu ba bayan ka aure ta bayan ka aure ta sai ga akwai abubuwa da yawa da baka su na zama da ita ba saka takura ta kace sai an miyar maka da sadaki karka takura ta kace sai an yi kaza karka takura ta kace sai an yi rashin mutunci wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin in har mata baka maka ba kana so ka rabu da ita ka canja wata a madadinta wa ataytum ihdahunna qintara alhali ka bata sadaki ka bata abin nan sadakinta mai yawa fala ta kuzo min hushaya lalle fa kada ka karbi ko sisi sake ta kawai ta tafiyarta ka je ka nemi wata kuma ka aura Allah ce atakuzunahu buhtanan wa ithman mubina yaya mace ba ita ce ta zo ta kawo maka rashin mutunci ba kai ne bukatuwan ka rabu da ita saboda wasu dalilai naka kuma ka zo ka ce amir maka da sadaki sadaki da mana shika halal ne an baka kofa ka sake in mace bata maka ba baka gamsu da ita ba kaga wannan fa a lokacin da kai ne personally ba gamsu da ita ba ina kuma idan ka auro mace an maka ha'inci ne ka auro ta an rufa maka sai da ka auro sai ka ga an boye maka wasu abubuwa ina kuma ka auro ta ka zo ka ganta da munanan hali in nan gurin nan gurin ba ku gane fasarar ayan nan full interest namiji ne full interest namiji babu laifin mace aka ce ka sake an yadda maka menene interest aka saboda ta yi maka rashin kaga kai yanzu zaka cutar da ita dan zaman da za a yi bata maka ba kuma ka riga ka auro ta kaga wasu abubuwan da kai baka tsammaci zaka same su ba amma tana son ka tana so ta zauna da kai ita wata kilba ta ga wani abu ba amma kai kuma kana gani babu laifi ka sake ta ka kawo wata amma kar ka zo ka yi mata rashin mutunci ba ni sadaki na ba ni kaza ka bi duk ka'idodin nan da aka yi a suratul talaq ka bata masauki ka bata gida ka mutunta ta lokacin sikanta ka mata mutunci ba na wasa ba ka bata hakuri ka je ka ba iyayenta hakuri ba za ku ji fassara za ku ji mai malamai suka fada a ciki a karkashin wannan aya ne amma in na rashin mutunci ne yanzu fa nan gurin malamai suka ce al'asulu a shikan aure halal ne al'asulu shi ne ja'is ka sake aure amma akwai kyamar sakin wannan na ba mu janaral amma za mu zo akwai gurin da shika kuma ke zama maka wajibi akwai gurin da zai zama ka makaruhi akwai gurin da zai zama farilla akwai gurin da zai zama ka haramun akwai gurin da kuma duniya za ta so tana cewa dan Allah ka ji tsoron Allah ka sake matan nan mustahabbi kenan ka sake ta ka sake ta ka sake ta duk zamu yi maganganun su a nan gurin me ake nufi wa in arabtum istibdala zawjin makana zawjin in kana son canja mata a wajen wata mata ayyuhal azwaj me ake nufi da ita ibnu jarir at-tabari bari ku ji maganganun masu tafsiri ibnu jarir at-tabari ke cewa ma'ana abanta in aradtum firaqa imra'a wa nikaha ghayraha kana so ka rabu da mace ka auro wata daban ai kun ga ayan munasaban wannan ayan yadda ake gadan mata ne a jahiliya sannan ake takura musu dan ana kyamarsu ba ka Allah ya fara karshen ayan ba wasa an takrahu shay'an fa yaj'alu fihi khairan katira to duka ana magana general ne to in kana kyama ai an ba mu mafita aka ce in kana kyamanta din kafin ka sake din an baka mafita la yufriku mu'minun mu'mina mumini kar yake aibanta matarsa mumina dan ya kyamace wasu abubuwa ya tuna alkhairanta ba wai ana insistin ka yi shikan ba ne ka tuna alkhairanta ka yi kwamfiyarin ka kasa haƙuri zuciyarka ta ji tana kyamanta ka yi ta wasu tunani a kanta yadda za ka ji daɗin zama da ita ka kasa kana da wata matan sai kaga kana fifita waccan saboda wannan ɗin ta ki zama maka a zuciya kuma ka riga ka aurata kuma ka kasa ka zo kana yin rashin adalci a kanta duk da cewa bata maka laifi ba ba kuma da son ka kake yi ba ba da laifinta ba wannan gurin karka zauna da matan nan shine imamul qurtubi imamul tabari yake cewa idza aradtum firaqa imratin amratin wa nikaha ghaira fala yahillakum an ta'khudhu min sadaqiha shay'a in dai a wannan level din kake so ka rabu da ita to karka karbi komai nata ka sake ta walam yashtarit ku ji abinda imamu imamu tabari shugaban masu tafsiri ya fada imamu yace walam yashtarit wujudu sababin minha wannan ayan bata saka sharadin sai matar tana da laifi ba a'a kai ne ka ji ka kyamace ta ka sallame ta karka zama kana zaluntanta ubangiji zai jarabce ka in kana zaluntanta kana zaman da baka jin dadi da ita fadalla ala imam tabari kenan yace sai yake nuni akan anna talaqa jaizun bi iradati zawji shika halal ne idan miji ya nufa koda mace ba ta da laifi lakin na zulmu mamnu'un sai dai kuma lakin na zulma mamnu'un sai dai kuma zalunci haramun ne wala ta'dhuluhunna litathabu bi ba'd ma ajitumu ko haramun ne ka zalunce ta so da aka in za ka sake ta kar ka taɓa sadakinta ko ɗaya kuma ka kyautata mata ka mutunta mata ka kimanta mata to wannan fa ku rike ina so zamu zo analysis gaba a nan fa lokacin da kai ne ka kyamace ta ba tare da ta maka laifi ba to in ta maka laifi fa in ba ta kyautata maka fa in matar an maka rufa rufa ne fa in ba dare ce ba fa in yaye ne fa yanzu akwai matar da wani aka kawo kes ɗinta daga wata nisan duniya wallahi matan nan ya aure ta da sunan aurenta ɗaya kuma ɗanta ɗaya wallahi na rantse sai da malam ya ce in daina rantsewa ko ba ta liyawa Allah masa albarka ya ce malam ba haika rantse ba wannan matar wani abin ne sai ka ji rantsuwan ta zo wannan matar kusan aurenta no aurenta hudu kowane gida kuma ta bar daya daya daya daya eh ai da haka ya auro ta ai yace ai ni kan mata ne da ɗaya kan ai babu damuwa dan Allah wannan matar ya zai da ita wannan bawan Allah da ke mai addini ne ya yi haƙuri ya ce malam duk fassarar da ake saboda ita ma tana da addini kuma ikon Allah ita ma daidai gwargwado tana da addini ya ce duk yadda nake ganin ƙur'anin ta sai in ɗauko ƙur'ani in ce ai ƙur'anin nan ya dace ya goge wannan laifin da ta yi da afuwan nan ya ce sai na fara bacci sai in ji lim ya ce sai in ke ganin 'ya'ya guda hudu a gabana saboda an masa ha'inci to in har da uzurinka ne aka baka dama ka yi shika to kenan in ta zo da uzurinka kuma min babu aula wannan shefi cancanta ka rabu da ita imam al-qurtubi yake cewa al-aya wannan ayan ta dullu ala anna talaqa mubah tana nuna shika wannan kuma ganin malamai nake karanta mu shika halal ne li anna Allah lam yunkirhu domin Allah bai yi shi ba anan wa inna ma ankara akhdhal mal zulman abinda ya hana ka karbi dukiyar da zalunci amma shikan bai hana ba haka ne ko ina ce haka ne yawwa ayar ta zauna ba sai imamu kutubi ke ce wa fiha dalilun wannan dalili ne ala anna lirrajuli ya halatta ga mutum an yi tsallika tahu ya saki matarsa wa illam yakun min hada shuzum ko da ba ta masa rashin mutunci lakin ma'al karaha idza lam yakun bi sababin sai dai makaruhi ne idan babu dalili haka kawai bakaruhi ne fakhruddin razi wannan kuma ganin malaman tafsiri ne yake cewa al-aya tadullu ala anna talaq mubah aya tana nuna shika halal ne li'anna istibdal la yakunu illa ba'da talaq domin canji baya faruwa sai bayan an yi shika fadalla ala jawazihi yana wannan babu laifi a cikin sa abdurrahman as-sa'idi wannan nace muku yana dungula maganganu waje guda yace in arattum mufaraqatu zawjatu wa tazawwuj bi ghayriha in mutun yaji ya tsani mace haka kawai ba tare tana da wani abu ba shine ya tsane ta yana so ya canja da wata fala yahillu lakum zulmuha bi akhdhi shay'in min sadaqiha haramun ne ku zalunce ta ku karbi sadakinka wa bayyana anna zulmu bi akhdhi al-mal bi ghayri haqqin ya nuna mana hakan haramun ne a yi shi amma shikan halal ne mai ayan nan take halattar da mu take fa'idantar da mu shi da duk abubuwan da na faɗa din nan shin aya tana nuna mutum zai iya shika ba tare da wani dalili ba na shi ne abin da ayan take nunawa haka ayan take nunawa walau min garin nushuzin au khata minha lakin na hatu har da mu aka dushe babu damuwa amma dai an haramta ka karbi sadakinta shi ne abin da ayan take nunawa to ina ga in nayi wa'annan bayanan zai ƙara fito mana da fassarar ayan da kyau shi cikan aure malamai suka ce ya bi matakai abin nan ahkamu taklifiya din nan guda biyar akwai lokacin da cikin aure zai zama wajibi zai afuwan bari fara da farko zai zama farilla zai iya zama kuma wajibi akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi a wajen malaman hanafiya sannan zai zama haram sannan zai zama makaruhi sannan zai zama mubah yaushe ne shika yake zama wajibi shine a hali guda uku ai farilla kai afwan yaushe ne ke zama farilla shine duk wanda ya shiga cikin uku din nan farilla ne ya saki matarsa in bai sake ba yana zaman sabon Allah wannan hali guda uku hali na farko ya zama da kai mumini ne sai aka samu sa ko kuma abin nan kuna musulmai sai matarka ta yi ridda ko kuma kuna musulmai miji sai ya yi ridda ya bar musulunci to wannan matan haramun ne ta zauna da shi dole a raba auren fa in alimtumu hunna mu'minatin fala tarji'u hunna ila al-kuffari la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna wannan dole a raba auren kun ji na daya yanzu kafirci ta bangaren miji to na biyu in aka samu kafirci ta bangaren mata dole ne mijin ya sake ta wannan haka Allah ya faɗa wala tumsiku bi isamil kawafir karfa ku ci gaba da rikon auren matan da kafirai ne lokacin da Allah ya saukar da ayan nan su sai na Umar suna sai na Umar mata biyu yake aure kafirai kafirai mata biyu ayan tana saukowa sai na Umar ya dawo gida da gudu yace to zaki musu zaki musulunta tace a yace na sake ki kefa zaki musulunta tace a yace ke ma na sake ki Qur'ani yace ba za mu rike ku ba dayar Muawiya ibn Abi Sufyan ya aure dayar lokacin bai musulunta ba shi ma ya aure dayar dayar kuma ina jin wane ne ibn al-hakam ya aure ta duk suna kafirai lokacin daga baya kuma suka musulunta ba mu sanya suka kaya bishin sun musulunta a hannunsu ya aka yi ya aka yi sai na umar da ya sake guda biyu lokaci guda in ba na manta ba a cikin sahabbai akwai wani ma shi ma ya je ya sake nasa kan na kawo sunan da zai zama da kuskure akwai wani dai cikin sahabbai to kun ga na biyu kenan ko wannan wajibi a rabu da ita na uku wanda yau dinnan ma na samu kes dinnan yau mun yi karatun nan a cikin karatun a cikin suratul fa in arda'nakum fa anfiqu alaihin ko hatta yadana hamlahun fa in ta'asartum fasaturtu lahu ukra fa in ta'asartum fasaturtu lahu ukra akwai maganar shayarwa da muka yi a baya yau ma mun samu kes dinnan to ta uku kenan shine sai bayan kun yi auren sai ka gane da matar da kai an shayar da ku nono tare tare aka shayar mata mata dai ta shayar da ku nono kamar yadda zo hadisin uku ba ibn al-haris uku ba ibn al-haris ya auri ibnatul li abi ihab ibn aziz ya auri wannan yar fa atatu imra'atun sai wata mata ta zo ta same su tace wannan auren naku bai yi ba fa inni kad arda'atu ukuba wallati tazawwaj na auri uku ne ni na shayar da uku ba uku ba ibn ibn ibn ibn al-haris ba babban sahabi yace ni na shayar da shi ko matar ma ita ita na shayar ni na shayar da ita kaga tsohuwa za ta baro musu aiki yau da ba a sani ba ta je ta mutunta can suna cikin halal ɗinsu amma in an sani dole sai an warware uku ba ya ce wallahi maza maza sai na ɗau abin hawa sai wajen manzan Allah na tafi madina na ce ya manzan Allah gafi abin da ya faru na aure mata muna zaune wata mata haka kawai ta zo ta ce min ta shayar da mu annabi yake cewa auren ku yanzu kana gaba maganar nan auren ya rabu wannan wujuban dole ne fardan a raba auren nan mun ji gunda aure yake rabuwa na farko to sai lokacin da zai zama wajibi karfinsa bai kai farilla ba amma yafi yafi yafi sunna mai wajibi ne babba shi kuma shine a lokacin da ka aure matar da ta halatta amma kuma sai zama za ta taba mana karantarwa mu na addinin mu kamar misali ka je ka auro kirista an yadda aure kirista matan da take zuwa coci take da coci وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن عبد الله dan abbas yake cewa kristoci kenan musulmai su aure su in sun ba su sadaki kaga wannan musulunci ya halatta mana ko to sai zamana sai ka auro ta sai zamana gaba ɗaya tarbiyyar rashin mutunci take za ta gurbata maka tarbiyyar gidanka wannan wajibi ne malamai su maka ruddugu sai ka sake ta ko kuma musulma ce wannan musulman tana da gurbatattun hali halinta ba shi da kyau ba ta da mutunci wannan matar ba ta kame kanta ba kamar yadda zo a hadisun abdullahi ibn abbas yake cewa wani mutum ya zo wajen manzan Allah ya ce ya manzan Allah inna indi imra'a hiya ahabbu nasi ilayya wa hiya la tamna'u yada lamis matsala kenan babba ina da mata ina son ta sosai amma fa duk wanda ya miƙo hannu ba ta mayar da hannu in tafawa ne tare za su kashe in irin runguman nan ne an hadu da friend na office za ta rungume shi in an zo office za a zauna a yi ta hira malamai suka ce la taruddu yada lamisin ba ana nufin mazinaciya bace amma a cikin fassaran zaka fassara ya aure mace amma tana alfasha a waje ka iya fassara da wannan sannan za a fassara ba wai alfashin take ba amma ta zama mutarajjila ɗabi'unta duka na maza ba ta ganin maza akwai bambanci za su zauna tare za su kashe da namiji za su duk ba ta da matsala kun san akwai irin wannan matan akwai kuma namijin da da yus ne wanda annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba duk wanda yake da irin matan nan bai sake ta ba wuta zai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa je ka sake ta sai ce ya banzan Allah in na sake ta ma sai na bi ta annabi ce istamta biha je ka dan samu lokaci da zaka gama dan biyan bukatan ka na iya lokacin da zaka ga kana da wata matar da zaka aura in ka zo labil da ka samu wacce zaka aura yanzu sake ta sai ka auri wata dan kar ka bi ta hadisi ne da malamai sun yi magana kan ingancinsa amma Sheikh Albani ya ce darajarsa baya gaza kaiwa hasan saboda kan mace mai rashin mutunci wannan wajibi ne ka sake ta ba ta da tarbiya za ta bata tarbiyan gidanka makaryaciya mai koyawa mutane 'ya'yan gidanka ɗabi'a ba na gari ba mata za ka faɗa ta faɗa makwabta duk sun santa duk 'yan uwanka za ta iya taka kowa wannan matar wajibi ne a sake ta wujuban yanzu mun faɗi na biyu ko to sai mu je na uku saboda duk wanda yake da irin matar nan fa ya rike ta shine da yus din da annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba sai mu je na uku mace ta uku wacce ita kuma mustahabbi ne ka sake ta to a nan gurin wata ayan nan zai ƙara fito mana da kyau wacce ce an ya kuna mustahabban wa zalika hina tafsudul alaqa bainahuma shine lokacin da alakar ku za ta samu matsala a cikin gidan ka ji ka tsane ta aw ya hadith tawafuq ko kuma kuna daidaito li darajati hamalat ahaduhuma an an an an yajura ala sa ta yadda kuma wani baya yi wa wani adalci gashi ba ana son juna ana zaune amma sai kai ka ji ka tsane ta kaga wannan ayin ta shiga ciki ko kuma ita ta ji baka mata ba to nan gurin in ita ne ta ji har ta nuna to nan ne za a tafi ka karbi sadakinka amma nan in kai ne ubangiji ya baka dama watakil ba ta maka wani abu na laifi ba ta kaza amma ka kasa jinta ta kwanta maka a zuciya malamai suka ce mustahabbi ne a nan ka sake ta ka auro wata to duk da cewa akwai bayanai ina ta kula da time ne sai na hudu sai na hudu wanda shi kuma haramun ne a yi wannan shi kaɗin shi ne mutum ya saki matarsa a lokacin da yake jinyar mutuwa mutum ba shi da lafiya ya sake ta don ya haramta mata sadaki wannan haramun ya hada ta ya haramta mata gado wannan haramun ne shi kan nan ba za a yi shi ba wasu malamai ba suka ce balma malamai da yawa suka ce wannan shi kan bai yi ba za a gadar da ita shi yasa bari ku ji abun mamaki ko tuhuma aka yi fa ko tuhuma aka yi kayi shikan sai aka samu tuhuma to za a bata gado domin lokacin a cikin haramun ne kana critical condition ka sake ta bari ku ji abun mamaki kun san dai waye Abdurrahman ibn Auf mai kudi ne kuma lalle Abdurrahman ibn Auf ni dai zan iya rantsewa ba zai saki mace dan kar ta gaje shi ba amma ya shiga wani rashin lafiya a wani rashin lafiyan wani abu ya faru da matarsa da ba zai iya jurewa ba abdurrahman bin auf ya sake ta ikon Allah hatta je ta gama idda fa sai kuma Allah ya yi wa abdurrahman bin auf rasuwa sayyidina usman azabanin sa ne sayyidina usman ya kira ta ya ce a bata gado saboda akwai tuhuma na ya sake ta a rashin lafiyan da ya rasu ba fa ba fa ba fa an gani haka ya faɗa ba tuhuman nan sai ta sa sai na usman ya bata gado wanda yake nuna cewa duk wanda ya saki matarsa a cikin wannan hali din to haka za a yi shi yasa malamai suka ce yaqtadi anna usman radiyallahu anhu warratha nisa al-mutalliq fil mardi alladhi mata fihi wa in kana sabu talaq min fi'lihinna ko da cewa ma ita ta jawo aka aka sake ta din li'anna hadhihi zawja hiya sa'alat yawwa ga maganan ma ga maganan ma malamai masu sharhi suka ce wannan matar hiya allati sa'alat abdurrahman ibn auf at-talaq ita ce ma ta zo ta ce kawai ni ka sake ni sai ya sake ta amma kuma sayyidina usman ya bata gado so malamai suka saka wannan ya zama babban asali dalili na cewa in an saki mace a halin rashin lafiya ba za a bi na dinta ba sai na biyar na ƙarshe sai na biyar na ƙarshe wannan shi ma yana alaka da ayar da muka faɗa shi kuma makaruhi ne shika makaruhi ne yaushe wa huwa al-aslu lamma yusibuha min dararin bisababi talaqi yatamathalu aqalluhu fi kasriha wanda shine wannan makaruhi ne yayi aka yi zama makaruhi mata ce ka auro ta ba ta da laifin komai ba ka mata laifi ba ba ta maka laifi ba kai amma ka ji ka tsane ta ka ga wasu ɗabi'un da baka san da su ba baka tsammaci za ka samu irin waɗannan ɗabi'un ba kai kuma a principles ɗinka zama da irin wannan ɗabi'un zai taɓa maka wasu abubuwa na ƙa'idodin a zamanka zai taɓa maka kaza lallai wannan matar in ka sake ta za ta ji wani abu a zuciyarta lallai iyayenta za su ji babu daɗi halin da za ka jefa ta a ciki malamai suka ce mafi karanci ka aikata makaruhi ka yi halal amma kuma baka kyauta ba wa in arattum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu butanan wa ithman mubina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kaifa ta'khudhunahu a wani dalili za ku kwace sadakin wa qad afda ba'dukum ila ba'din alhalin kuma kun riga kun sadu da shashi wannan ya ji daɗi da sashi wannan ya ji daɗi da sashi wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma alhali an samu wani alkawari mai ƙarfi a tsakaninku an samu wani contract da aka ƙulla shi kafin ka aure ta وقد أخذ نساؤكم منكم أيها الأزواج أحدا شديدا مؤكدا وذلك بأكد النكاح kuga yadda aka yi auren fa mithaqan galiza wal qiyamu bi huquqihinna kun dauki wannan nauyin ka je ka tattauna da ita tace ina son ka kai ma kace kana son ta aka tura dattije suka je aka zauna duk wannan mithaqan galiza ne suka zauna aka saka rana ka aika sadaki aka zo aka nemi shaidu aka daura auren lokacin daura auren aka tunatar da kai haƙoƙinta gida ciyarwa wannan su ne mitakan galiza kula da ita da kaza da kaza to duka ka dau wannan alƙawarin ka zo kana yi kuma ka ji daɗi da ita ta ka sa maka kwanciyar hankali ta ya kuma zaka zo ka kwace abin da ka bata bayan ka bata wannan fa sai da kai alƙawarin kuma zaka ciyar da ita da ninkin wannan abin saudarin sa duk matan da ka zauna da ita shekara biyu in ka bata sadaki na miliyan ɗaya a shekara biyun nan ka kashe mata abin da ba zai gaza miliyan biyu ba to ya za a yi ka yi mata wannan ɗaunin kuma ka zo kana bin miliyan ɗaya saboda karanta musulmi ba a so ya zama mai karanta wa kai fata aku zonahu wa kad afza ba'dukum ila ba'd ta ya za ka yi haka alhali sashin ku ya ji daɗi da sashi wannan saduwan shine cin sadakin ana saduwa da ita shikenan ta ci sadakinta wai za tallaktumun nisa'a menene can ubangiji ya fada malam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida fa nisfu ma faradtum in ba ku shafe su ba ku ba su rabi in kun shafe su ma'anarsa kenan fa sun ci sadakin su duka as-sadaqul kamil in ba a faɗi sadaki ba a ce sadaqul mithl a duba kwatankwacin irinta ko a gidansu nawa ake karba a dauka a bata to Allah ubangiji ya mana jagoranci wannan ayan zamu shiga aya wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf insha Allah ina ga akanta zamu iya kammala karatu gobe ko za mu yi sowal musanati gobe? za mu yi sowal musanati ba? na? yanzu abin suka rage to gaskiya gobe za mu rufe tafsiri insha Allah yawwa jibi zan huta eh insha Allah gobe gobe in muka yi tafsirin gobe Allah ya taimake ni muka sauke dama duk shekara izu biyu muke gobe za mu cika izu biyu na san mata kan he mun kai jibi mu cika izu biyu ne so ina ga gaskiya in mun kammala za dai mu yi deciding gobe in za mu yi general abin nan review ne ko na abin da muka yi a baya za mu ce review ne ko me za mu gira shi to ina ga ko watakil mu yi a jibi ne za mu gani insha Allah za mu gani gobe ko insha Allah Allah mana taufiki har yanzu ina ta kara ina ta kara fatan alkhairi ga shi malami na da ya halarci karatun mu jiya kuma yau ma gashi ya zo malam Zubairu Nasarawo malami masanin fikihu sanin fikihu fiye da duye da kuke tsammani galibin wasu abubuwan da nake fada wala ina fadan ina ƙara tuno shi ina fada ina ƙara tuno shi ina fada ina ƙara tuno shi Allah ubangiji mana tawfiki ko da yau na tattauna mas'alan shika na tilas shika na tilas in uwa ta tilasta aka yi shika ko uba shikan bai yi ba na cina wannan kistin a gaban shi malam an kawo masa wannan wannan tambayin ya ɗauko littattafai karanta fatoyin malikiya ko uwa ce ta tilasta aka yi wala ina ba da wannan amsa ɗin sai na kuma cino shi malam allah ya ƙara masa lafiya allah ƙara masa lafiya sannan ga babban yayana alhaji bello nnpc wanda muke ta addu'a allah ya albarkaci rayuwarsa akwai rasuwa babba da aka yi masa na dan uwansa wanda shi kadai ake da shi sai aka samu masu laifi irin su uncle kabo uncle kabo ba isar min da wannan rasuwan ba duk da cewa duk da cewa honorable balafi ya ce a dauki a bashi duk laifin shi ne to muna bada hakuri muna bada hakuri da ya dace ba sai abin da Alhaji Bello ya zo gurin ta'aziya ma zamu ke wajen karatu zamu yi ta'aziya ba ya dace tuntunin mun je mun yi amma alhamdulillah amma ya mana uzuri sosai musamman ni ya min uzuri sosai irin dawainiyar da ake ciki Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya gafarta masa kai kuma Alhaji Bello yadda Allah ya zabe ka ka zama mai dawainiya a cikin familinka bal ba ma family ba shigowanka anguwar nasara wannan wallahi mu ba karamin alheri ne a gare mu ba masallatai da ka gyara masallatai da ka je ka saka musu sola masallatai da aka rusa wani gurin aka gyara su limamai da kake daukar nauyi mahaddata qur'ani wannan kai hakuri ba ina fada bai dace in fada a gaban ka ba amma wasu ayyukan ne da ubangiji ne ya matsa baki na nake fada da bakin mala'iku nake yi suna nan suna su suka sa nake yi ni na san alaran momin da wallahi ba tare da mutane sun sani ba alhaji bello ne ya daga sanadiyyansa Allah sannan su wallahi ya daga status nasu na harkar kasuwanci da harkar rayuwa da wasu suna da suna cikin gidajensa shekara da shekaru ba su san me kudin biyan kudin haya ba da ƴan uwansa da wasu wanda ya buɗaɗa musu alal bello na san ba muna maka fatan alkhairi Allah albarkaci rayuwarka rogon Allah da muke Allah ya baka tsawon rai kana raye din nan da lafiyarka kuma kaga ƴaƴanka suna irin wannan aiki ne ga amini na Allah gafarta malam muna maka fatan alkhairi shi ma ya samu halattan wajen tafsiri mun san an bar wasu karatutuka a gefe Allah ubangiji ya saka da alkhairi ciyaman Allah ya maka albarka honorable sani ilabin kana da kokarin ka kashe duk abin da kake yi ka taho wajen tafsiri din kuma kana mutunta daliban ilimi wallahi yadda suke kimanta daliban ilimi to ubangiji ba zai bar ku ba honorable sani ilabin wallahi da ku da mutanen ku na wajen masu lemo din nan Allah ya zabe ku ya hada wata kaliba ne wani connection wani hada adaka ne wani wani wani wani wani cycle ne aka yi wanda mutuncin su ban san yadda zan fada ba yauwa za ku ce ko ko ko ala gafarta malam an ba ya ya debo ne na debo wallahi haka wallahi in kaje wancan ya dawo sai na ki zuwa ma lokacin na je sauka mota in ce abu sheba ku je ku yi sayayya wannan ya kawo wannan ya kawo sani labin ya haka ya ce malam kai da kake karatu karatun da muke dauka nawa muke biyan ka amma ka zo sayan lemo lemon da zaka ja da iyalanka da ayaba so wannan zabi ne na ubangiji wanda yake nuna yana kusa da ɗaliban ilimi kuma daga shi har waɗanda suke ƙarƙashinsa Allah ya muku albarka Allah ya haɗa kawunanmu ya bar mana wannan zumunci din baba da yabo na gaya muku ya samu karuwa babba da Allah mu kara masa addu'a ya zo ko na yawa ga kuma amini na malam salihu thabit ɗa ne ga malami na yadda malam malam zubairu ya kanta da ne fiƙi shi kuma mahaifinsa babanmu yana da tsangaya babanmu yana da tsangaya amma sai ya ce mu bar tsangayensa mu zo tsangayen malam sabitu wannan wani zumunci ne na gardawa na can baya a nan gurin muka ci karfin qur'anin mu shi yasa kullum ina daukan malam malam malam salisu abokina kuma ɗana sannan ƙanina in mun dawo ta bangaren mahaifiya shi ɗana ne in mun dawo ta bangaren malam ƙanina ne in mun dawo ta bangaren karatu abokina ne ubangiji yayi albarka ban salihu mun gode da wannan ziyara din sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ga alqalima